الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da tara ga watan jumada sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira nan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni littafin fikihu da yake bayani akan ibada yau za mu dora akan bayani dangane da hukunce-hukuncen jinin al'ada da ya shafi mata malam a cikin karatu inda muka tsaya a satin da ya gabata ya ce wala ta hidu wala haida qabla tis isinina wala ba'da hamsina wala ma'a hamlin mun fara yin bayani cewa malaina mana magana cewa ba a yin haila kasa da shekara tara duk yarinyar da aka ta yi jini kafin shekara tara to wannan ba jinin al'ada ba ne amma shekara tara zai iya yiwa mace ta yi jini a shekara tara sama wannan shine mafi karancin shekarun da mace take fara al'ada mun faɗa cewa idan mace ta fara jini ko da a shekara taran nan ne to yana nuna cewa fa zai yiwa ta ɗauki ciki zai yiwa ta ɗau ciki in namiji ya kwanta da ita to mahaifarta za ta buɗe don daman jinin ai daga mahaifa yake fitowa to za ta iya daukan ciki to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin mu kula da 'ya'yanmu mata mu rinka lura da mutuncinsu da nesanta su da maza da zarar girma ya fara kama su kuma baka sani ba watakila 'yar kaɗin ta fara al'ada shekara tara ɗin ko goma ko kuskure aka samu wani ya sadu da ita zai iya yiwa ta ta conceiving ta dauki ciki wannan hukunci ne mai muhimmanci kwarai da gaske imamu shafi'i mun fada ya fada cewa ya ga yarinya ko ya ga mata yarinya ce amma kaka wanda duka-duka shekarunta a duniya shekara 21 mun buga lissafi da ni da ku mun tabbatar da faruwar haka kenan yana nuna daga shekara tara shekara goma ta fara al'ada ta yi aure kuma ta ta abin nan ta dauki ciki ita ma yadda haka har ta samu jika cikin dalilan da suke tabbatar da samuwar jinin al'ada da cewa mace za ta iya zaman cewa mace a shekara tara din ko manzan Allah da ya aure na na Aisha ai sai da shekara tara sai ya fara tarewa ta tare a ɗakin shekara tara kuma malamai sun yi bayani yanayin balagar mace al'adata sannan cin abinci mai kyau da kwanciyar hankali dalili ne na sa ya mace ta balaga da wuri yanzu da yawa za ga yara 'yan mata shekara goma sha ɗaya sha biyu suna ta al'ada tun daga lokacin sallah wajibi ne a kansu ajimi wajibi ne a kansu ibada wajibi ne a kansu da abin da Allah ya ɗora mu kallafi dole sai sun yi shi ne amfanin mutum ya auri mace mai addini mai ilimi wanda ko haihuwa ta masa ta riga ta san waɗannan hukunce-hukunce kuma shi ne amfanin karantar da abuwabu ahkamul haid ga maza babubukan da suke magana akan hukunce-hukuncen haila ga maza su ma su rinka ji saboda ai suna da kanne suna da yayye suna da mata kuma za su yi aure to idan kun gane wannan to akwai matsala ta biyu shine um, wala ba da hamsin duk matar da ta shekara hamsin to insha Allah ba za ta yi haila ba inda ta kai shekara hamsin la ta haila ya ƙare kenan haila tana farawa daga tara zuwa hamsin mafi ƙarancin mafi ƙarancin shekarun da mace take fara yin al'ada shekara tara ba cewa aka yi lalle za ta fara ba wata takan ce sha biyar ma wata kan kai ma sha bakwai wata kan wuce ma haka ya danganta an ce macen da take wahala da take wahala ba ta balaga da wuri kuma yanzu 'ya'yan ƙauye suna cin auduga suna shuka suna noma ko suna wahalhalu to za ga yarinya budurwa takan daɗe ba ta yi fara al'ada ba saboda yanayin wahala sauransu to mafi yawan shekaru kuma shekara hamsin wanda yake so ya auri mace baya so ta haifu sai aure ya shekara hamsin su je su ta fafatawa babu maganan haihuwa kuma ka san ai yanzu akwai waɗanda ba sa son haihuwa ba sa son haihuwa kullum mata sai sun mana fatawa kullum cewa miji fa shi ya ce baya son haihuwa wani ya daina kula ta ya daina mata magana ya daina cin abincinta kurin saboda wai me yasa ta bari ta ɗau ciki zai taho sai kullo ɗan tsiransa da gurasarsa ya ja gefe cinye ya jefo mata takarda kullum yana fushi da ita baya mata magana laifinta kawai ta ɗau ciki wani kuma ta ɗauka ya ce sai an je da shi an zubar shi zai je a yi mata allura a shekar da cikin azubar wallahi wannan shi ne ke faruwa a gidajen mutane da yawa ina gaya muku wannan da yawa ku tambayi mata za su gaya muku ba a son haihuwa jama'a ‘ya'yan nan da kuke gani ba a san su ba a san su akwai wanda ba sa san su wannan ita ce gaskiyar magana to idan al'umma ta wayi gari tana da irin wannan hali tana da irin wannan ɗabi'a to an shiga uku tunda maza Allah ce ta naka huta na salu ku yi aure ku hayayyaba haka annabi ya ce ku yi aure ku hayayyaba ya ce fa inni mukasirun bikumul umama zan yi alfahari da yawanku a cikin al'ummomi ranar tashin alkiyama haka manzan Allah ya faɗa yawanku suna alfahari da shi yau ga shi ‘yan al'umman annabi ba sa son su haihu buɗe gani yake cin ɗansa da shan ɗansa da ɗaukar nauyin ɗansa da larurar ɗansa da komai a kansa yake shi yake yi ba Allah ne yake yi ba mun sha faɗa a karatu muna bayani Allah yakan baka ‘ya'ya goma sai kuma ya baka arzikin da zaka ciyar da su in ya baka ya'ya biyar ya baka abin da zaka ciyar da su arzikin nasu aka sa ka kai ne wakili da za a miƙo maka sai ka ba su ci su sha an ka mutu ma za su ci gaba da ci in ka mutu sai a ɗauko rabon su sai a ba wani sai rinka kula da su kullun ne sai mun samu cases ko yanzu din nan fa yanzu nan kafin na zo karatun nan sai da na warware wani kes na kin haihuwa aure yana nema ya mutu akan miji baya son haihuwa to in mutum baya son haihuwa ya zai fiɗi ya kan shi mana kawai sai ka tafi asibiti ko murtala ko aminu kano ko nasarawa in a kano kake ka je ka sami likitoci ka ce da allah kana so su fiɗiye ka ya zama ba za ka haihuwa amma zaluncin da mutane suke malam mutum sai ya zo ya ce wa matarsa shi baya son haihuwa shi baya son haihuwa sai ya je ya daure mata mahaifa ya hana ta haihuwa can sai kyallar wata budurwa sai ka ji alaji ya ƙara aure ita kuma sai ta miƙe kafa kuma ta ta haihuwa ta ta haihuwa kaga ba adalci a ciki ba adalci ba adalci shi yasa muke cikin wahala da kunci a rayuwa ai dan mun ce wai mu ne muke ba wa kanmu abinda annabi ya ce yana so mun ce ba masu yanzu fa aibu ne ma a ganka da yaya yayan ka tara tabbi da amma fa wani kai suka ce ba yaya tara yaya goma da wani fa da kake ganin su yayan sa wajen ashirin aibu wallahi malam aibu ake gani abun abun mu yi misali ne da kai kamar bara umma annabi ba wallahi da yan sunnan da yan bid'an da yan gargajiya da yan waye duka ko mutum ya aure yarinya budurwa daga aurenta ya kai ta asibiti a ta ɗirka mata allura illolin da allurar hana haihuwan nan suke haifawa a jikin mutum ya isa in ana gaya maka bala'in da suke wato mugun guba ne da dafi ake sawa yake hana cikin nan ya ɗauka wallahi da ƙwayoyin da ake sha ɗin su likitocin su sun sani mamin babu wani magani na hana haihuwa face yana da side effect din shi yana da illoli a tattare da shi ga ya mace din ba karamar illa ba kuma Allah ya mana afuwarsa tanaka huta nasalu annabi ya ce ku yi aure ku hayyafa ba laifin mutum zai yi tsarin haihuwa in mata suna haihuwar kunika kullum kullum kullum da shekara haihuwa za a iya daidaitawa shekara biyu shekara uku a gyara in dan ya girma ya dan yi kwari sai a haifi wani in ya girma ya kwari a haifi wani ka roki Allah Allah ya baka su ya baka abin da zaka ciyar da su kullum kuma da ina ga muku arziki ne da ba wallahi tallahi yaya arziki ne duk wanda Allah ya masa tarin yaya insha Allah yana cikin arziki ko yana rayu ko bayan ya mutu in dai ɗan sadaka jariya ne in dai ɗanka in ka mutu ka bashi yana aikata aikin alheri Allah zai kai maka lada to ai alhamdulillah ko kowa bai maka addu'a ba ai ɗanka kam ya maka addu'a bayan ka mutu ko ko kowa bai je kabarin kai kai ma ziyara ba ai ɗanka kan ya je ya kamata mu kula Allah ganar da mu yanzu a asibitoci wallahi malam idan matan mu sun je awo akwai wasu shedanu cikin ma'aikata asibiti marasa tsoron Allah hajiya haskin sake daukan ciki ko ba ku da tsari ciki ciki kullun haihuwa kullun haihuwa sai ai tai mata magana har kunya suke mace da dai au har lacca ake musu lacca za a zo a tara a samu wata fitinanniya mai zaƙin baki ana ana ana ta musu lacca an waye ba a haihuwa yanzu da yawa sun ɗauko kwangilar turawa sun bunko musu kuɗin su hana mutane sana mata su ayi Allah ya mana fuwarsa jama'a in mace ta shekara hamsin ba haila ko idan mace mai shekara hamsin ta ga jini to ya za mu yi kawai ka bata hukunci jinin shi lafiya ne kawai duk macen da ta haura shekara hamsin inda ta ce ma ta ga jini to ka ce mata kawai jinin shi lafiya ne wannan shekara hamsin shine abinda malaman fikiyoci suke ce da shi sinnul ya'asi sinnul ya'asi shekarun ɗauke tsammani kuma magana daman ta haihu kam kaga bata taso ba tunda ba ta haila ai ba za ta haihu ba daman yadda abin yake idan mahaifa ta buɗe sai jinin haila rinka zuba yana zuba ya kwana shida ko kwana bakwai shine aglab mafi rinjayen mata idan ya ɗauke sai mahaifar sai ta dode sai ta rufe ina fata ana fahimta to idan Allah ya kaddara samuwar cikin ran da cikin zai samu sai Allah ya bude mahaifar sai maniyin sai ya shiga ciki da nata da namijin sai ya shiga ciki idan maniyin namiji ne ya riga shiga in maniyin namiji ne ya riga shiga mahaifar azkar bi idinillah sai dan ya zama namiji da ikon Allah dama mani biyu ne da na mace da namiji to idan an zo saduwar in mani namiji ne fara zuwa sai na mace ya zo to sai Allah ya kaddara dan sai ya zama namiji shine kaga ake samun wani yana haifan yaya maza idan kuma lokacin saduwar maniyin mace ce ya riga to sai dan sai ya zama mace da ikon Allah shine dalilin samun mace ko namiji to yaya ake samun ɗa ya yi kama da uban shi ko ɗiya ta kama da ubanta shi kuma duk maniyin wanda ya fi yawa kwantiti ɗin yawa to idan maniyin ko da ɗan namiji ne amma in maniyin uwar ne ya fi yawa kwantiti ɗinsa yawansa ya fi na uban duk da ya zama namiji to za ga namiji ne amma ya ɗauko kamar uwarsa shi za ga yaro gashi jariri amma ya yi kama da uwarsa ai akwai maza masu kama da mata ai ko haka kuma akwai mata masu kama da maza to idan kuma maniyin macen ne ya fara zuwa amma na namijin sai fi yawa to insha Allah sai ka ga dan yayi kama da uban shi haka malamai suka yi bayani Allah ya musu rahama a cikin littafai da yawa wasu suna da wani bayanan ba wannan ba amma dai wannan shine fi shahara yaya ake samun ɗa namiji ya ake samun ɗaya mace ya ake samun ɗa yayi kama da ubansa ya ake samun da ya ta kama da ubanta ko ɗaya kama da uwarsa to duk wannan yana da alaƙa da haila to idan mace ta kai wannan sinu li'as to ba za ta ɗauki ciki ba kuma ba za ta yi al'ada ba ita kan da haihuwa kuma sai dai a jira Allah ya mata afuwa ya mata taimako to wasu malaman suka ce sinul ya'as din nan ba hamsin bane shekara 60 ne me dalili suka ce an samu matar da ta haihu bayan shekara 50 wata tana shekara 50 din ta dauki ciki kuma ta haihu amma ko likitoci suna jin tsoron haihuwar babban mace suna iya mutuwa kuma larurar su ta fi tsanani akwai asibitocin da in mace ta haihu adadi kaza ma ba sa karba kuma gararin su ya fi yawa kusa da lahiransu da mutuwansu ya fi yawa mace tsohuwar mace tana haihuwa shi yasa galiban duk haifa-haifan da mace za ta yi za ga bata wuce shekara 20 goma sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya talatin talatin da wani abu a nan take ƙare duk haifa-haifanta arba'in kaɗan ne arba'in arba'in da wani abu suke haihuwa haka kudin za ka ta daina haihuwa lokacin ta ya ƙare adadin 'ya'yan da Allah ya rubuta za ta haifa sun ƙare to wasu sun ce shekara 60 ne saboda an samu wasu matan abin nan tajirba yau da gobe ya tabbatar to wasu ma malaman suka ce kun ga wannan lamari na za a yi al'ada ko ba za a yi al'ada ba za a yi ko ba za a yi wannan wani abu ne da Allah ya barwa kansa ne wannan shine ra'ayi na uku suka ce la la la hududa babu haddi li sinni li ya'si kenan kauli uku ne sinnu li ya'si ko dai shekara 50 sunnul ya'si ko dai shekara 60 sunnul ya'si ko kuma ba iyaka kawai Allahu alam wani abu yana iya faruwa to ga annabi Ibrahim da shi da matarsa ba sun haihu ba yana da shekara 100 da wani abu ita tana shekara 90 da wani abu ko da yake wannan wani shiri ne na daban da Allah ya ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu ina tsohuwa zan haihu ga mijina tsoho a alidu in ji matar ibrahim a alidu wa ana ajuzun wa aza wa aza ba ali shaikha inna hada la shay'un ujab ko ajib ujab ko wannan abu ne mai ban mamaki to kaga ashe an sani in mace ta ɗebi shekaru ba ta haihuwa amma wannan kam da ƙarfin ƙudurar Allah don Allah ya nuna ya isa akan komai wa huwa ala kulli shay'in qadirun annabi ibrahim ya haihu yana shekara ɗari da kusan ashirin matarsa shekara kusan casa'in da wani abu ko ɗari a wani ƙaunin to amma wannan kaga nadir ne babu hukunci ga nadir abinda yake ɗan kaɗan ne ya faru ba da yawa ba to wani zance ne fi inganci shekara hamsin shi ne fi inganci shi ne mashuri kuma shi ne a da yawa malaman maza ba suka kai na ahmad imam ahmad ibn hanbal da sauransu cewa ba a yin haila bayan shekara hamsin to sai matsala ta uku sai mala ya ce wala ma'a hamlin ba a yin haila tare da ciki shi ma na muku bayani in dai mace mai ciki ta ga jinin al'ada ko ta ga jini to ba na al'ada ba ne nazif ne kawai jini ne kawai yake zuba amma haila kam ai tun da ta ɗauki ciki ba za ta yi haila ba fala ya khruju min alhamil shay'un haka wasu malamai suka ce saboda me shi damul haid din ne yansarifu yakan juya ya zama shine ma ya taghazza bihi janin abinda dan jariri yake ci Allah da ikonsa sai i juyar da jinin hailar matar ya zama abincin jariri ha kai da kake kin ka haihu saboda wai ɗanka wai ba za ka iya ciyar da shi ba to ga ga ɗanka ga ga jaririnka lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa wata tara kai kake ciyar da shi jinin haila ne Allah ya juya masa shine abincinsa dan da aka ciyar da shi da jinin haila ya rayu yayi wata kaza har ya fito duniya ya gama cika halittarsa shine Allah zai gagara ciyar da shi bayan ya zama cikakken da Allah ya mana afuwa وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع أو سبع شكينا يا دم أولي كراتن يتشي ما في كرنشي تو ينزو وني زي تنبيع mudda time days kwanaki da mace take ɗauka tana zubar da jinin menene mafi ƙarancin mafi ƙarancin kwanakin da mace take yin haila malam ya ce yawmun walaila dare ɗaya da yini ɗaya shine mafi ƙaranci in baka gane ba ana iya samun matar da tana iya yin haila ma mijinta bai sani ba irin waɗannan matan su ake nema su ake so ba za ma ka gane ta yi al'ada ba a dare ɗaya da yini ɗaya ɗaf ya zo ta gama ta yi wankanta ta shi kenan wannan a wannan mazhaban kenan wasu malaman suka ce yana iya zuwa ma a rabin yini kai akwai matan da hailarsu awa ɗaya ne sun gama in sun zubar da jinin nan awa ɗaya sun gama kai akwai wanda diga yake ɗis ɗis aka in ya diga ɗan kirit ta yi ta gama sai ta yi wanka shi kenan duka akwai su sai ba su da yawa to sai mafi yawansa kwanakin da haila yake yi kwana goma sha biyar ne in baka gane ba duk jinin da mace za ta yi da sunan haila insha Allah ba zai wuce kwana sha biyar ba har yanzu in baka gane ba in mata ka ta zubar da jini tana ta jini tana ta jini har ta kai kwana sha biyar har ya tsallaka sha shida yana tsallakawa to ya zama damu fasad me damu fasad jinin rashin lafiya damul istihaba yana so ku gane karatun nan sosai yana da muhimmanci in dai ta wuce kwana sha biyar tana yi to wannan ba jinin al'ada ba ne kenan Allah ya kaddara ba sa wuce rabin wata suna yi to su ma masu yin sha biyar nan ba su da yawa kuma gaskiya ba su da farin jini a wajen maza duk wanda ya fahimci cewa sha biyar take to gaba ake yi kai kwana sha biyar malam maza ba sa so gaskiya ne ai ba kwa so yanzu kaga idan matar ita kaɗai ne kaga ai an gamu da aiki to galibu fa me galibin sa ko dai kwana shida ko kwana bakwai duk majoratin mata a duniya Allah da ikon sa malam mafi rinjayen mata wancan kwana nawa shida nake kefa bakwai kefa shida kefa bakwai kefa shida kefa bakwai kefa shida yawanci haka suke ya bakwai ya shida ya bakwai Allah haka ya kaddara ya aje su so kaɗan ne ake samun mai yin takwas tara goma kaɗan ne karka tsorata to yanzu ana in kuna tare da kun gane karatun shi haila ya kasu kashi uku kenan akwai akal mafi karanci akwai aksar akwai kuma galib na muku magana akal na yi muku magana aksar na yi muku magana kuma galib yawmun wa laila mafi karanci a wannan mazhabar ta malam da ya kawo mana mai littafi ibn gudama duk macen da ta ga jini ƙasa da kwana ɗaya da yini ɗaya a mazhabarsa to ba haila ba ne tunda an yace a kalluhu fa in naqasa an yawmin wa laila fa laysa bi haidin a wannan mazhabar kenan to amma wasu malaman sun ce wannan maganar ba za a iyakance mata ba don an samu matar da tana yin haila awa biyu awa uku Allah ko malam shi matan zamaninsa a lokacin da yake aka ciki idan ya kai kwana ɗaya da yini ɗaya sama da haka ta wannan ya zama haila aka ce wata mace da aka sake ta dalilin shine wata mace an sake ta a zamanin Ali bin Abi Talib sai ta zo wajen shi Ali bin Abi Talib ya aka yi sai ta ce Allah shiga fata mala ya amiral mu'minina ni fa na gama iddata na gama iddata a wata daya to kamar ya kin gama iddaki a wata daya abinda aka sani ai wata uku ake yi ta ce tammat iddatuha fi sha'arin a kusa da shi akwai shirihun alqadi sai ya ce da shi kai me zaka ce akan wannan hukuncin kaji wata mace ta zo da wani bayani na daban sai ce ya amirul mu'minina in har ta zo da hujja cewa ta gama iddata a wata ɗaya inda hujja ai shikenan sai ali bin abi talib ya faɗi wata kalma ce qalun abinda yake nufi jayyid mana haka ne haka ne sai ya ce na yadda da ra'ayinka shurai in har ta zo da dalili cewa ta yi idda a wata ɗaya to wannan ba laifi wani hadisin ibn abi shaiba ruwaito shi da imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra bayanin shine ita tana yin haila ne kwana ɗaya da yini ɗaya yawmun walaida ta yi haila kwana ɗaya da yini ɗaya ko sai ta yi tsarki ta yi kwana goma sha uku tana cikin tsarki sai ta ƙara yin wata haila ya zo mata yawmun walaila sai ta yi tsarki wasu kwana goma sha uku to kaga in ka hada waɗannan yawmul walaila yawmul walaila da kwana 13 13 na ka an samu kwana 28 a'a da shida ko a'a da takwas ne da takwas ne sannan sai ta ƙara bayan ta waɗannan kwanakin sai ta ƙara yin wani hailan yawmul walaila kaga aka samu tis'atun wa ishirun kenan kwana ashirin da tara ta yi wannan sai ta ƙara yin wani haila ha idda ta kammala jini nawa ta yi to kun san abin da wannan bayani yake nuna mana akwai matar da tana iya yin jini a irin wannan tsarin ta yi kwana ɗaya da yini ta yi tsarkinta ta ci gaba da harkokinta bayan waɗancan kwanakin da muka faɗa ta zo ta ƙare amma ba su da yawa shi sa maza ga abu ne baƙo amma in ta zo da dalili hujjar hakan ya faru shi kenan to shi sa wani lokacin za ka gama ce an sake ta watakila ta yi aure kafin ta kama waɗannan watannin to sai an bincika kada a ce ta yi aure a cikin idda to sai mafi yawancin kwanakin haila bincike ne ya tabbatar yau da gobe ba yadda za a yi mace sama da kwana sha biyar tana zubar da jini in ya ƙaru to ba haila ba ne sha biyar ɗin nan shi kenan mafi yawan mata kuma na gaya muku shida bakwai ne ya zo a hadisin hamna binta jahash riwayar imamu ahmad da abu dawud da imamu tirmidhi allah musu rahama annabi ya ce ta hayyadu fi ilmi lahi sittata ayyamin aw sab'at sab'atun sab'atan thumma iktasili wa salli ke zainab lahamna binti jahash ki je ki ta jinin al'ada ki cikin ilimin allah za ki kwana shida ko kwana bakwai idan kika yi kwana shida ko kwana bakwai ki je ki wanka don haka idan mace ta zo ta tambaye ka akan jini ka ce to galibin mata jinin al'adar su kwana shida ko bakwai da ki je ki hailaki shida ko bakwai ki je ki wankan ki ci gaba da ibadarki to mafi karancin tsarki sai mala ya ce wa aƙallu tuhuri bainal haidatai ne salatata ashirin yau to mafi the lowest kwanakin da mace take iya zama a wata cikin tsarki mafi ƙarancin kwanakin da mace za ce yau tana cikin tsarki kwana sha uku ne kamar yadda muka faɗa a nan gurin kenan ana iya samun mace kwana sha uku ne kadai take iya zama tana cikin tsarki da kwana sha uku ya yi za ta iya sake haila da wata kwana sha uku ta yi za ta iya sake haila to idan har an samu wata mace da take da wannan ɗabi'ar to daman iddata ba cewa aka yi ta ga jini uku ba to tunda aƙallu a tuhuri bainal haidatai ne mafi karancin tsarkin mace tsakanin haila da haila ina so ku gane jama'a mafi karanci ko ba mafi yawa ba nace wannan rare cases yana iya faruwa Allah ya jarabe ka masha Allah da macen da iya tsarkin da take zama kawai kwana nawa sha uku ne tana yin kwana sha uku jini da zaki dawowa to kaga wannan ɗabi'ar ta ya sha bamban da sauran mata idan har an samu mace mai irin wannan to iddata ba iri ɗaya bane da iddar sauran mata idan kun fahimci karatun nan kenan wannan yana nuna ashe ana iya yin idda ba sai a wata uku ba na'am jini uku ne ko to ta yi jini uku ta yi sha uku ta yi jini ta ƙara sha uku ta yi jini ta ƙara sha uku ta yi jini balas sani ko kuna fahimta to wannan shine ilimi shine karatu bincike abinda muka saba shine me wata uku to amma ba duka mata bane haka tabbas majoricin mata sau ɗaya suke yin jini a wata kwana talatin to ga wata kuma ta saba musu ita kuma kwana sha uku kawai take yi to in har aka samu mace mai irin wannan to idan alkali ya zo ko malami ya zo hukunci sai ya tambaye ta ke yaushe da yaushe kike al'ada in ta yi bayani to sai a mata hukunci tsab za ta iya aurenta a wannan lokaci ba sai ta kai waɗannan kwanakin ba to shine malam yace aqallu turi bainal haidataini mafi karancin zaman tsarkin da mace take tsakanin haila guda biyu shine kwana sha uku kamar yadda yazo a kissar matan nan da ta zo wajen Aliyu bin Abi Talib shi kansa Aliyu ai abin ya bashi mamaki amma Shuraihul Qadhi yake cewa mai ka duba an kaga da hujja shikenan to mafi mafi yawan haila fa a mafi yawan tsarki fa mafi yawan tsarki kwanakin da mace take zama tana cikin tsarki mafi yawan sa menene yace wala hadda li aksarihi bai da iyaka la hadda li aksari tuhur kenan yana iya karawa sama da kwana 12 13 da yawa ma daga cikin mata sun wuce haka to kai akwai matan da ba sa ma yin hailan ai gaba daya idan har ka ce ga iyakacin kwanakin zaman tsarkin mace to wanda ba ta hailan ba ita tana da wani iyakacin kwanakin tsarki kullum tana cikin tsarki da haka bayi da iyaka adadin kwanakin da mace za ta iya zama cikin tsarki ya danganta ga yanayinta da ɗabi'arta amma shari'a bata ƙayyade sai kwana kaza ne take zaman tsarki cewa dole idan mace ta kai wannan adadin kwanakin to dole sai ta yi haila a bayan wannan ba wata tana iya tsallake watan mata nawa ne suke tsallake wata ba su yi ba kuma ba ciki bane da su haka kawai yake shantin yana tsallakewa ba wani mamaki so aƙallu duhuri mafi ƙarancin ok aksar duhur mafi yawan kwanakin zaman da mace suke na tsarki bai da iyaka Allah sa kun gani sai matsala ta gaba wa taqdil ha'idu as-sawm wa lassala Allah cikin hikima irin tasa duk mace mai haila duk ranar da haila ta zo mata tana a duk ranar da take sallah haila ta zo mata to an yafe mata sallah gaba daya idan kun yi lissafi a nan abin da yake nunawa inda mutum ya shekara tamanin a duniya in an buga sallolinsa shi namiji shekara tamanin sai aka ɗauko wata mace ya shekara tamanin to za a samu sallar namiji ya fi yawa saboda me saboda kwanakin haila sun gindaya kuma Allah da hikima irin nasu sai i cika mata kamar ta yi ba a rama sallah ya ko mata ha duk macen da al'ada ta zo mata tana cikin sallah har ta gama waɗannan kwanakin yanzu da zuba mun ce mace tana iya kwana sha biyar ba to idan Allah ya kaddara matarka tana haila kwana sha biyar ta ci bulus shekara ba shekara ba kai gyara bakinka kwana wai wai ina nema mata abin da zai sauki kwana sha biyar ba sallah kuma ba wani laifi Allah mai shari'a eh Allah mai hukunci Allah mai yadda ya ga dama to duk kwanakin da mataka ta yi ba sai ta yi sallah ba to amma za ta rama azumi an gane ku na farko idan tana al'adan ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi fi fatratil haid a lokacin da take haila to amma in ta samu tsarki duk kuma adadin kwanakin da ya ritsa ta tana cikin azumi na farilla to za ta biya azumi amma sallah an yafi me hikima sauƙaƙa mata yau in ce adadin kwanakin nan da ta sai ta rama salloli ga zuban jini ga ƙauracewa miji ga yanayi da suke shiga ga kuma rama sallah ai akwai tashdid as-salatu tatakarrar sallah ai tana maimaituwa ne a rana sau biyar ko ba ka bane da an ce sai ta rama wannan shakka alaiha zai zama tsanani ne gare ta amma azumi fa sau ɗaya ne a shekara kenan za ta iya yin haila wata goma sha ɗaya ba ta azumi a wata ɗaya ne kawai da haka shari'a ta ce to don an ce kirama a cikin wata ɗaya an yafe mi kirama azumi a wata sha ɗaya an ce kirama a wata ɗaya ai babu damuwa a ciki to wannan shine hikimar ainihin wato da ta sa ba a rama ainihin wato azumi ga mata wala yasihani minha kuma ba su inganta ba inda mace mai haila za ta yi sallah bai yi ba inda mace mai haila za ta ɗauki azumi bai yi ba saboda ita in ibada din tawqifiyya ne la yajuzu li adina yaf'ala shay'an minha illa bid dalili min ash-shar ba aikata wani abu na na ibada sai da dalili a shari'a to shari'a kuma ta haramta ayi sallah a lokacin ana cikin jinin al'ada ta haramta ayi azumi a lokacin ana cikin jinin al'ada dan haka idan mace al'ada ta zo mata tana cikin wato lokacin sallah kamar a zahar ba ta yi sallah ba sai jini ya zo to amma kuma lokacin sallan ya riga ya shiga to malam fiƙo suka ce wannan sallar azhar din za ta ramata me yasa ai ta yi sakaci har lokacin da ya kamata ta yi sallah ba ta yi ba ta bari sai da jini ya zo mata asubahi ne ba za ta rama ba haka kuma idan jini ya ɗauke mata da magarba magarba ɗaf sai jini ya ɗauke ko da ba ta yi wanka ba sai karfe goma dare to ana bin ta sallar isha'i sai ta rama me yasa saboda ai sallar isha'i ta riske ta a lokacin tana da jini ya tsaya tana da tsarki ko da ba ta yi wanka ba ku koya wa matanku wannan kuma ku sanar da su malam ya ce akwai abubuwan da suka haramta idan mace mai haila tana yi wa ya harumu wat'uha fil farji fa in fa'ala fa alayhi dinarun aw nisfuhu kafaratun wa yastamti'u minha bima dunahu abubuwan da suka haramta ga mai haila amfani da ita shine wato kamar haka takatta haramun ne a taki mace a sadu da ita ta gabanta a lokacin tana jinin al'ada kamar yadda haramun ne ta yi sallah kuma haramun ne a gare ta wasu malaman suka ce ta ɗauki ƙur'ani ta karanta sannan kuma shafa shi ma ya haramta gare ta kuma ba za haramun ne ta zauna a cikin masallaci muksu amma za ta iya shuɗewa ta wuce amma zama dirshen dindindin zaman itikafi zaman jin tafsiri zaman jin wa'azi tana al'ada haram ne sai dai ta zauna a wajen masallaci akwai sabani dangane da karanta ƙur'aninta ta ɗauki ƙur'ani ta karanta akwai sabani amma da yawa sun ce kar ta taba wasu kuma sun ce ta taba ai najasar ba ainiya bane ba a hannunta bane najasar kuma hadisin innal mu'mina la yanjus yana nan mu'mini baya zamantowa najasa juzi'i fa wasu suka ce juzi'i in bai cika ƙur'ani ba za ta iya tabawa sai wasu suka ce a ai da aya ɗaya da aya ɗari ai duk hukuncinsu magana Allah ne darajar su ɗaya ne darajar su ɗaya ne idan har ya halatta ta taɓa juzi'i to ƙur'anin ma duka za ta iya taɓa don duk wanda ya ƙaryata aya ɗaya a cikin alƙur'ani ya ƙaryata duka almuhim dai ina so ne in sanar da ku akwai maganganun malamai akan wannan katiyar amma al'ahwat ka ta taɓa ta fita daga saɓani ka ta taɓa shine fita daga ainihin mai saɓani amma ta zauna ta yi ta tilawa fa za ta iya yi tunda ai ba ta taɓa ba tunda ai ba a haramta mata zikiri ba da ka koda tana al'ada in ta haddace qur'ani za ta yi saukar qur'ani ta je ta dawo wannan ba laifi bane Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum ba a sake mace tana al'ada wannan ayar ita ce dalilin haramta yin saki mace tana al'ada ya ayyuha annabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna in za ku sake mata ku sake su ga iddasu abinda ake nufi ku sake su tahiratin min ghairi jima'a sun yi tsarki sun yi al'ada sun gama sun yi tsarki ba a sadu da su ba kamar yadda ibnu abbas ya fassara sai a sake su idan baka gane ba malam shi sake mace yana da lokacin sake shi ba koyaushe ake sake ta ba ana so sai ta yi al'ada me amfani al'ada ta yi al'ada an tabbatar mahaifarta empty ba komai don yin jinin hailan nan dalili ne da yake nuna cikinta ba komai za ku rabu lafiya ba wani abin da zai biyo baya to sai ta yi haila ta yi wanka ta tsarkaka ba komai kuma ba a sadu da ita ba sai a sake ta shi ne fatalliku hunna li'iddatihinna wa ahsul idda an samu matsala abdullahi dan umar wata rana kun san abdullahi dan umar ya sake matarsa tana cikin tsakiyar jinin al'ada sayyidina umar dan sai baci yaje yana fada yaje gurin annabi ce ka duba wannan yaron sake mata ma bai iya ba tana al'ada ya sake ta ai ba a sake mace tana jinin al'ada tana cikin jinin al'ada ka sake ta ba a yi manzo Allah ya ce murhu falyuraji'aha ka je ka umarce shi ka ce me da ita kina yayi kuskure kai ma in abokinka ko ɗanka ko ƙaninka ko kai ka sake mace tana al'ada to ka mayar da ita ka mayar da ita falyuraji'a hadisi imam bukhari da muslim ruwan abdullahi dan umar da kanshi ya koma ya masa fada ya ce annabi ya ce ka mayar da ita daga nan malamai suka samu hujja ta biyu kaga can aya ko يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن دليلي ne akan ba a sake mace tana al'ada sai ta gama sannan hadisin Abdullahi dan Umar yace ka maida ita ya maida ita a wani hadisin manzo Allah ce ka je ka ce ya maida ita in ta haila ta tsarki sai sai sai in ya ga dama ya sake ta a wata riwaya ce in ta tsarki ta sake haila ta sake tsarki ya sake ta amma bai sadu da ita ba ba a sakin mace bayan ta yi al'ada ana cikin saduwa da ita ba a sani ba akwai ɗa ko ba ɗa akwai ciki ko ba ciki ko a sake ta to amma mu yanzu fushi ne yake ɗaukan mu mai saki yana dawowa da ta masa kaza na sake ki ɗazu wata ta kamun fatawa gilas ta sa tabarau haka za ta fita unguwa mai gidan ya ce ki cire ta yi shiru to ta dan caba kwalliyarta ta yi ado watakila ya auro ta tana ɗaura gilas ɗinta sai ba ta cire ba daga nan zance ya ƙare fushi yawancin mutane in za su sake matarsu ba sa tambayar ta kin yi al'ada ko baki ba fushi ne ke rinja mu ko sai mai hukunci ka san me hikimar malam shari'a akwai hikima in ka sake mace tana da ciki kaddara yanzu ka sadu da ita ta ɗauki ciki watakila cikin sati biyu ne ko sati uku ko wata ɗaya don girman allah ka sake ta ta je ta zauna a gidansu ta yi wata takwas tana renon cikin nan wata takwas ba ta yi idda ba ai ka tsananta mata ka tsawaita mata idda shi sa ake so wani tana da ciki ta kusa haihuwa in babu matsala ba zai iya ja mata matsala ba ka ta je ta mutu saboda bakin ciki da ita da ɗan dab da za ta haihu sai ka sake ta tana haihuwa ta yi idda wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'ana hamlahun masu ciki ajalin idda su shine su haihu ko kuma ka lura sai ta yi al'ada ba komai a cikin sai ka sake ta kaga da ta yi jini uku ko ta yi wata uku ta yi idda ta je ta aurenta amma mala akwai mutanen da ba su da kirki mace mai ciki wata ɗaya sai sallame ta a zo gida a ce yaya ta ce wallahi da ciki ya sako ne wata nan watansa ɗaya wata biyu ya za a yi wata isa ta komai bata isa ta ba za ta ta zama ne a gida malam yana can shi kuma ya je ya ƙara aurensa yana harkokinsa ya mamanta ya bar baiwa Allah tana zaman jira shi yasa yanzu zamani ya kawo ka san me suke yi wallahi shekar da cikin suke yi wallahi bara ma su gaya maka ba kuma yawanci mu maza Allah ya jarabe mu ba ma gane ma matar mu tana da ciki sai mun ga yayi tum ko kuma in mai magana ce ta je awo an ce mata ke kina fa juna biyu ta zo ta faɗa wasu matan ma ba sa faɗa billahi lazim wata ba za ta bude ma baki ta ce wai tana ciki ba ta faɗa sai dai kawai kaga alama kawai sai dai kai shiru yanzu ka je ka sake ta tana cikin wata ɗaya ko wata biyu kai yanzu zaka ji daɗi wani ya sako maka yarka ta zo ta zauna maka wata bakwai wata takwas tana jiran sai ta haihu to kuma kai ka taɓa ganin ma an aure mai jego wato bayan wannan zaman jiran cikin ta sauke shi malam in fa ta haife shi sai fa ta yaye shi kuma ta yi ta yi idda ai ok in ta in ta yaye shi afwan ta yi idda to amma waye yake zuwa ya auri mace na danyen jego da wahala ka je ka ɗebo ta rabe rabe da danyen jego ba a yi ba wai haram ba ne amma galiban maza kyankyani suke ba sa ɗaukan mata suna da danyen jego da ka za a barki ki ci zama sai ta shekara biyu tana mulmula yaron nan in ta yaye shi ta wullar da shi ko ta maza maza ta yaye shi sannan ta dan fito hayyacin ta fara fitowa ba da kai ka taba ganin bazaura ta zo tana yawan bazaurci da goyo a bayanta wannan shine shari'a take dubawa cewa ku sauƙaƙa wa matan nan mutum ya zo ya sake maka kanwarka da sabon haihuwa shekara biyu za ta zauna tana cin abinci a gidanku wallahi malam ina so na gaya maka wani abu abun tausayi malam abun ba daɗi wallahi malam akwai bazaurar da na sani yau sama da shekara goma sha biyar tana mun waya cewa malam ko an samu wani ai is common shekara goma shekara bakwai wata kiran ta ce malam yau shekara ta fa na kusa rufe goma na ce me ya faru ta ce wallahi har yanzu ban yi aure ba aljanu ne da ke ta ce lafiya ta kalau yanzu malam wannan ka kwantanta yar gidan ku ce to yan matan ma malam ga suna ba su aurewa yan mata wallahi ina gaya muku yan uwana ku yi hakuri muna karantarwa muna ganin abubuwan da ba ku sani ba da wahala a kwana ɗaya biyu wallahi malam ko uwar yarinya ko yarinya bata bugo wuce a taimaka mata miji wata ta ce malam duk yadda za a yi ka auren da ni kurin ko ma waye na ce in ban da zai ko ma waye ka san dai yadda za ka yi ka shigar da ni malam wallahi a wayata wayata ina da ma'yan mata dai ni list ɗin da nake ta yi ba zaura budurwa ba zaura budurwa to ai dole mu taimaka musu malam wallahi malam ba za su yi rugu ba kuma ni ka san me yake damuna malam kai da Allah ka aje mu lokaci kana magana aure kana wani magana abu da shirka ga mutane na hankalin su ya kwanta yanzu wallahi ka san me nake duba mana malam ƴaƴanmu ƴaƴanmu nake ciye mana malam zaka ga yarinya gangariya malam iyayi amma malam ba manemi abin zai baka mamaki mazan nan fa wani lokacin kama aljanu ne da su mazan su kansu ‘yan mata dai ‘yan jami'a ‘yan sakandare ‘yan kaza wata yarinya duka-duka wallahi shekarar ta sha shida ta kira ne malam na gaji ya gaji ya gida to sannu dai malam na na bugo ne gaishe ka na ce to Allah albaka ta ce malam na da magana na ce me faru ce dan girman Allah malam ka sama mun miji ni wallahi aure nake so nace shekarar kina ta ce sha shida nace ayyai wuri ta ce in malam ta ce in ta ce wallahi ina ganin sauran mata akwai masu talatin talatin da biyar har masu arba'in arba'in bila adadin budurwa mai arba'in arba'in da biyar ku ta ɗaukan hoto na tun da ina maganar harkar aure kowa ya daga waya na kallo ku yi aure suna nan barkace duk inda ka ga makarantar islamiyya irin ta yamma nan duk yan matan nan duk yawanci da kake ganin su billahi azimu malam aure suke bukata ba saurayin auren to yanzu daidai ne mutum ya zo ya auri mace haka kurin dan karamin laifi bai kai ya ka ba kawai cewa na suke kina sallame ki kai baka tunanin kana da kanne idan mai ilimin ne akwai yan jami'a sun yi ilimin sun yi digirin wallahi ba mijin aure idan mai duk abin da mahaddata qur'ani yan mata suna nan barkatai ba mijin aure suna nan a zaune kuma iya bakin ciki iya tashin hankalin mace malam ta kai munzalin aure ba mai nema har ciwo suke yi sai ga suna wani irin motsawa suna fita da gayyacinsu ta kwana ta tashi ta kwana ta wata ta ce min wallahi malam tun da nake ba wanda ya taɓa cewa iya sona na ce Allah mai kudura bul izzati haka abin yake ina gaya muku wannan incidents ne don duk wanda yake da matarsa ya haƙuri da ita ya rike ta kuma wanda yake da mata ɗaya don Allah ya ƙara don Allah don Allah don Allah ɗin wallahi sun yawa sun yawa saboda Allah ya yi su sun fi mu yawa ya za mu yi tabarinsu a titi don me za mu yi tabarinsu a titi in ilimin ne sun yi ilimi malam in kaga yarinya tana zabga karatun qur'ani a islamiya wallahi zaka dauka yar gidan sudais ne karatu na bazar hankali malam ta tafiya makka da madina wallahi amma ba miji ba za ku gane wannan karatun ba sai Allah ya jarabe ka da ƴa mace ta girma ta zama budurwa a gabanka ka gaba wanda izo yi mata magana wallahi za ka shiga tashin hankali da damuwa ku je ku tambayi iyaye mata su gaya muku kuma ku je ku tambayi mazaje wanda suke da 'ya'ya matan a gaban su gaya muku to Allah ya mana afuwarsa waɗannan su ne wanda suka haramta a yi wa mace insha Allah sati mai zuwa za mu dora abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu